بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إذ الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق ناصر الحج بالهدف والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ya yi wata shekki zirin na biya zama zai ko tsari bin rarrafi tafi da rarrafi zafari ƙarfi Allah ta hana da tsari rasulun na yi sallallahu alaihi wa sallam wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ayyuhal mutabi'un al-kiram assalamu alaikum wa rahmatullahi yau na 26 ga watan Ramadan jirawar na babban tulanin tsanin shekara 1940 wanda ya zo daidai da kuka kudewa takwas ga watan biyar miladiyar annabi na shekara 2025 a kamar yadda muka faɗi jiya cewa insha Allah bai wuce su za mu wannan karatu wanda aka yi kamar kwana 25 ana yin kenan an kama azumi ranar talata mun fara ranar laraba zuwa yau wani ashirin da biyar ke nan tsalayi ya rike miji ne ke nan muka samu to alhamdulillah akwai bayanai da za mu gabatar a cikin shi a rubuce domin wani karatu karatu ko wani buɗe kuɗi da yawa a yanzu yanzu ya yi ma wuraren da za a yi karatu suna da yawa wajen rubuta saboda ka zama da kuma takaice domin mu samu mutane da ma insha Allah muna da bayani na farko game da muke faɗi kullum cewa don an zo an kafa karatu ana yin karatu ba ana yin tsari a bani an yi yaku an kware ba kai dai kamar yadda sufiyanu sauri ya ce ma'auna sufiyanu sauri ya ce yau kana neman yanzu sai ka samu malami mai tsoron allah ka je guri su kai karatu to za ka dade kana yawo kafin ka samu yin wannan malami lokacin kana son ka je ka ci abinci na zalla wanda ba shi buha to za ka daɗe kana yawon ka samu wannan lokacin kana son ka samu ƙwararren malami wanda ya san duka ɓangarori za ka daɗe kana yawon ka samu ba sai hawa su ba a sun ni kaɗan ne a cikin al'umma saboda haka sai muke abin da shehu suke cewa wata shabba hu illar da hu mai tsawon illar da shabba da shi kira da alawa kuyi kokarin kuyi kawance zeniya da mutanen kirki ko da kokin kun ji kokarin ba ba za ku kai irin yadda suke yin ba amma dai koyi da mutanen kirki ko koyi da magabatan kirki mutum zai samu sala'a ko zai samu fala'a sala'a zai yi yau ko fala'a zai samu yau to ba sun gara da kwamfani da saboda a bajin wannan ne ake zama da yan uwa ɗalibai yan uwan kara yan uwa ɗalibai ilimi ake tattarawa abin da aka tattarawa sai mun kwanaki nan gaba gidiya a maimakon guje wa jalisu muna ta labaru mu da safe mu da rana mu da yamma a ramadana ma ba za mu fara rubutu akwai bukatar mu dawo dai masallaci mu da taba wani abu abin da muka gane abin da mu gane ko mu ce wallah mu ala an gaya mana cewa shi wala mu shi mun gudu da jalawa anhu duk wanda ya zo ba shi sai mun yi tasiri abin da yake ce masa in ka je ka karanta mutane abin da ka gane abinda ba gane ba ka wuce abinda ba gane ba ka ce wallahu ala saboda ihada da ilimi ko ya da kowa da kowa yana da wahala kuma an karanta mana cewa ana bukatar abin da ake cewa ta zaribi gudawa a wannan babin san da shi din ya shekara bakwai yana yi yana gudawa abin da ake cewa titin bakin kenan ko gwaji ko a cikin gida kawai yake tsakanin da iyalinsa ba zai wuce wata da zai kira ba da zai ne kira yayi a wurin saboda haka idan waɗanda suka yi hada da ilimi ko suka ga wani abu daga rasuwa suna haka to balle ne bi ma ka ne a samu kurakurai ne saboda haka idan mun mutane ne masu kurakurai lokacin da aka je an yi wani karatu a cikin karatu akwai kuskure akwai daman a faɗi abin nan ba haka bane abin nan a gyara to da dama kullum qata'un khairun qata'in at-tawabi ko tawarabun mutane masu kuskure ne mafiya mutane wanda suke duba su ne suka yi waɗannan masu yau kuskure kuna son wani hankalin yan uwa kan abubuwa guda biyu ko uku ko makamancin wannan kafin wasu daga cikin yan uwan wani za su na da wani suka da su yi bayani ko ne ko biyu na farko ne muna yi wa juna wasiya kamar yadda kullum limamin mimbari na suke cewa da tsoron Allah cikin abubuwan da za mu shi tsoron Allah shi ne ke gadar da kowane abu wata kula wa ya da kula wata tsoron Allah Allah wani ne zai tsaro da koyi kuma yadda ke la ya tsalla ko makarantar wani zo kuma kan da ya tafi ko wata tsoron Allah Allah wani ne zai samar masa mafita sannan kuma zai azuta shi inda baya tsammani wannan wani mashigar da ya ce a tabuwa ta tawa kullum matsali shi tsoron Allah shi ne mahukin dukkan wani abin da ake nema in kana neman wani abu a rayuwa to bai tsoron Allah Allah ba mutum zai baka masa kuma ya kuma ya wani ya wasiya domin tsoron Allah duk cikin taruka din mu da kana din mu kawai muke yi tsoron Allah a cikin wannan abu na biyu Allah ta wani kawai ta'ala yake la khairan fi kasirin min najwahum illa wa tawalin sadaqati wa ma'rufi da islahin bainana babu alkhairi a cikin mafiya yawan duk tararrakin da muke yi sai dai za mu guda uku na farko wani kokari ya kasance barabarin sadaka da za mu umarni ne na ba da sadaka aw ma'rufin ko za mu umarni da kyakkyawan aiki aw lahi bai nan ko ko za mu umarni da gyaran tsakanin mutane amma duk sauran gagganawa da tattaunawa in ba da wannan hukum bane ila khairu fi ba wani alheri a ciki saboda haka muna jan hankali ya uwa da mu rage yawan zama ne wanda ba na alkhairi ba in za a same ka kana same ka wajen majalisu soyi wajen zaman da ba ta alkhairi ba shi masallaci wuri ne da ake ambaton Allah ake a raya shi ai ka zama alqur'ani ai tasbihi ai tahlili ai tahmidi ai duk abin da ya tantance a cikin masallaci to ko ka ni da mutum ma za a samu a samu yin ayyuka da zuwa da muhimmanci mu daina zama gungu gungu muna yin wasu abubuwa ba wanda ba irin waɗannan ba Allah tabaraka wa ta'ala ya hana kila ba Qur'ani kamar da kullum muke karantawa yana kafin yana ba mu faru yana ba mu nahayu yana gaya mana menene halal yana gaya mana menene haram yana gaya mana menene haram yana gaya mana menene hudud yana gaya mana a cewa wa'adu da wa'idu da tafsir da tanzir shi a Qur'ani cikin wannan ayyuka guda cikin ayyuka guda tara ga kulle su mutu mu da su saboda kan alƙur'ani ya mana magana a bani umarni su ce mu kokari mu kama tare da kasancewar ne kowa yana kokari ne ya yi abin da zai yi Allah ta baraka wa ta'ala ya san mu ya san yadda muke ala ya alamu makaran kowa da ikon da ne Allah ba kike da rike mu ya san yadda muke kuma ya san kalan irin da mai tsina mai mu kuma ya san yadda muke saboda haka muna kira a wajen yin uwa ɗalibin ilimi mu rage zama ne na wanda ba na amfanarwa ba zama duk da wani amfani ga magana mutum ya yi shi in mutum ya yi shi kuma daga ƙarshe abin da zai samu ba zai samu abu mai kyau ba za mu ji ya yi yayi muna gabatar da godiya ta musamman ga lajina na wannan zama ne kamar yadda kullum kake gani lokacin da kaga an taru an yawo akwai wasu wanda su ne mu'assas lokacin bayan wannan abu alhamdulillah muna da yan uwa da suka bada gudunmowa wadda babu da lokacin da za mu kudi wane da wane da wane da wane daga cikin za mu sai musu ba wanta da wa hayar sai da Allah ya ke nuna ne duk mutumin da ya abu don Allah ne ya san ya yi don Allah ne Allah baki ya riga ya gani saboda haka muna roƙon Allah ta baraka wata ala ya amsa mana duk abubuwan da muka yi hidima a cikin wannan wata su ga fara mana inda muke jin nan kuma har bayan abu za su ba Allah wani sai ba mu iko kokari mu dinka taimakawa ayyuka irin na addinin musulunci ayyuka na masallaci ayyuka na makaranti ayyuka na wuraren ibada kamar yadda kullum malamin mu suke gudanar da shi kullum muka zo rufewa mana faɗi irin wannan cewa ana umurtar mu da mu kasance ɗalibai masu neman karatu min almani ila lahi kar mutum ya fara neman karatu ya ce ai ya bari yanzu shi ya ji kawan abin da ake nema a samun da ya samu ko abin da ake wani ma yake mai yariya ba a haka bisala da silama ya ce mana talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslima neman ilmi farilla ne akan dukkan musulmi ne da musulma da shi a wannan hadisi yana cewa kullum ilmi wa lawbin sirri ku nemi ilimi ko da za ku tafi ko da kasan china ne kasan sin kenan ɗalibai sun yi bincike da yawa a samu wani abin da za a je a nemo a china wanda ilimi ba sai za a nemo ilimin sana'a ba na ilimin sana'a ba wajibi ne mu neme shi kenan domin rayuwa ba ta ruwa sai da sana'a saboda haka a wani hadisi ana cewa mutum ya nemi ilimi min al-mahdi ila al-lahdi min al-mahdi shura ta Allah wani gizi yayi woshi yana cikin tumon goyo sannan kuma har da za a ɗauke shi a cikin kabari a sashi ladu shi ne kabari ke da wanda wanda masa kabari wajen zaman tafiya saboda haka umarni ne na Allah tabaraka wa ta'ala cewa kira su da dukkan da kala kala da lisani da kala kira wa Allah da kala annabi Allah da kala Allah da lisani ma ya ana guda ke da neman ilimi domin da neman ilimi ne za mu dan gane wani abin da za mu haska ko wani abin da za mu dan gane da dai gwargwado a babin ɗalibin koyon karatu da saboda haka wannan wasiya ce wanda kullum malamai suke mana sannan irin na ari kana Allah wannan yana cewa law kana hadha al-ilmu yahsul bil mura ma kana yabqa fil bariyati jahil in had wa la takthar wa la takun gafilan fa nadama al hubba bi kake kasar cewa da dai wannan ilimi ya kasance kowa na tare shi yana barci kawai ya ja filo ya kwanta ya ja zama malami da duniya ma ba da kai yace duk ilimi ba zai samu dacewa in har sai ka yi kokari ba za ka sarga da kai kasala ba za ka kunga kila kada ka kasance garin ne ba da dama su ba ne man ya zakata da dama ta karshe marar kyau za su tabbata ne a mutumin nan da ya kasance ne kasala saboda haka wannan duk jan hankali ne cewa ɗalibai ilimi ba a rufe littafi a cikin gaba ne suka a wasu mai suka sahalin su yana cewa radina da dabbari dina lana ilmin walin jukhari ba wa inna al-mala yabna an qaribin wa inna al-ilma baqin la yazal cewa mu mun yadda da rabiyar da Allah ubangiji ya wana ya ba mu a cikin rabiyar ya sa mu daliban neman ilimi wasu kuma bai ba su wannan ba domin shi ilimi gado ne na annabawa gado ne na sahabbai shi kuma dukiya gado ne na farayi cewa wanda suke mulki da sauran su ne wanda abin da ke ba su wannan to lalle fa innal mali ya tsari to da yawa za a ce da gidan nan gidan masu kuɗi ne nan gidan gidan masu dukiya ne amma an waye gari yanzu ba su da kosi amma ba ta cewa nan gidan gidan masu karatu ne amma an samu gidan yanzu ba karatu ko kaɗan ba amma za a samu dai kamar na wancan ba amma dai za a samu wani abu innal mali ya tsari wa innal ilma baqi la yazal ilimi shi tabbata zai bare kushe ba saboda wanda suka yi na farko sun nemi shi da Allah ne to dai a babin aya su da biyu to kuma ka ta shabba hu illa ta hu mislahu illa ta shabba bi kira ni kala saboda ka ba ta biyu muna kira muna fadin wannan cewa ku dage in wuri an yi shi markas ne ko ma'a ne na karatu to fa illa ta ibnu famiza ko dai ba a samu an gire na wancan din bane a kwatan da a babin tisbihi din da muka bari saboda haka muna kara kira a wannan babin cewa malam ya ce in mutum ya iya kawai shi ya koya da kawai in ka iya ayari ka koya da azari in ka iya shimari ka koya da shimari in ka iya iziya ka koya da iziya in ka iya risala ka koya da risala in ka iya askari ka koya da askari in ka iya mutuntar ka koya masa in kuma hannu zama wasu kula da sani ka iya sai ka koya mutane kowa gwargwaron yadda ka iya kana koyar amma ba na hannu da gaba ɗaya ce mutum da nake na gaba da koyar irin yadda ba da wani ke wani ba da rufin a ra'ayi haka saboda ka muna kiran yan uwan mu dalibai cewa maraki da ma'ani da aka kakkaba aka sani cewa nan wuraren wuraren karatu ne to duk inda kake kai ma ka kaba da ka karatu ka koyar kar ka je wani koya mutane kawai abin da kai kenan ko abin da iya zai koyar in ka samu mutum biyu ko uku ka koya musu kawai ne kuma za su koya musu ne domin shi ilimi shi ne abin da yake yaduwa ilimi shi abin da yake yaruwa yana da gaskiya wanda aka fulani kuma ke cewa idan mutum ya mutu babu abin da zai rage da ayyukan jawowa guda uku na farko shi ne in ya bar ilimi ko ya koyi da ilimi ana amfana da shi na biyu in ya bar wani sosalihu kare gari wanda yake masa addu'a ba sai auladu ba idan yana da wani auladu salihu ko eh ana samun wani sosalihu amma auladu salihu sai da ke wannan Allah baki zai ba amma dai ko dai za a samu to shi ne na biyu abu na uku shi ne sadaqatul jariya Maulana Imam Suyudi ya baki waɗannan karance-karance a cikin wasu abiya da yake cewa lama ta mu adama ne yadiri alaihi min ti'adin min ashiri علوم فنها ودعاء نجل وغلس النقل والصدقات تدري وراءة مصحف ورباء صدر وصبر البير أو إجراء نار وبيت للبريد بناه ياري إليه أو بناء محل ذكر وتعليم للقرآن الكريم وقصة من أحاديث بحضر سيوا abubuwan nan sun kai hankalin guda goma in kamar ɗaya daga cikinsu a rayuwarka za ka rika samun ladan wannan abubuwan ko da bayan baka ko da ku kai shekara nawa ne bayan ba ka rubi na farko yace ulumul banza duk mutumin da ya yake da ilimi zai samu wannan ladar ya koya wa da wani ma ya koya wa da wani ma ila ayyari sallallahu alaihi wa sallam shi ne ka samu wannan ladar da yake da biyu sai ce wa du'a ulajri akwai addu'ar ta in ka wuce gaban ɗan kare gari zai na maka addu'a to za ka samu wannan lada ko da bayan ba ka rubi إذا ما تقول آدم ليس تدري إليه من فعال عليه من فعال غير عجيب وراثة مصحف ko ka mutu kamar wuce littattafai musa wa qur'ani ne ko littattafai mai ilimi ne duk da yawa za su ga san musafi wa ibadu sabri da kuma zamanin da da yake ba a zaman lafiya ana yawan dan yaki a gid to idan aka yi kasan ganganuwa rufe gari da kai to zaka dinka samun ladar rufe wannan gari din har ran da ka san da tsaro shi wa ibadu sabri wasamin biri ko kuma kato ne rijiya a wancan zamani yanzu kuma sai mu ce ko kato ne gowar kenan tun da donar rijiya kan ya ba da zuwa tarihi in kana neman yaro ka ce masa rijiya ma rijiya ta ba da bacewa to wasamin biri zai ɗaukan ko tonon gowar kenan abin da yaro na hari ko kuma haka ja ruwan kogi da kai ruwan kogi shi ne tun da kuma sana da shekaru da mazan kogi daɗin kowa a ja kogi daɗin kowa a kawo gari a dinka sha da kai dabbobi suna sha za ka samu wannan ladan biratan musamman wani ba tsakirin kusurin ji a wajen wulari sannan wabai su lingari bi ba na yari mutumin da ya gina gida wannan gina gidan baki ne alisullah islam ya ce man kana yuzu billahi wa yawmil akhir fa yukrim baykum saboda malamin mu suna bin ayyukan alisullah islam bai dika cewa wai girmama ba ko ma wani abu ne muhimmi to wa bai su lingari ne ba na wuya ne mutum ya gina gida wannan gidan gidan tsoron baki ne ubusi ne ko bayan baya da bai a gaji gidan ba wa bai su lingari ne ba na wuya ne gidan da baki suke taruwa suna tsoka wa bai su lingari ba na wuya wa bai su lingari ne ba na wuya ne idan yi au bila wa muhallin zikiri ko kuma gina ita ke tabbatun Allah masallaci ne makaranta ne wani gurin da ake karanta karanta ne muhallin zikiri bila ka rika samun Allah da wata alimun shi Qur'ani karimi ko ka koya wa yara da yasu alƙur'ani ba kun sami a hadisi mai hasiri yadda ka riƙe wannan kan abubuwa ka dinka lissafa su duk lokacin da mutum ya bar ɗaya daga cikin su zai samu lada alhamdulillah yana da wahala ka je gidan wani malami daga cikin malamin nan na ba ka samu ɗaya daga cikin wannan abubuwan a cikin gidansa wanda ya bari cikin tarikatin sa ba masallaci ɗakunan baki ne makaranta ne wasu abubuwa da kwanton wannan ya ba wasu karatu ne inda ba samu goma ba ne za a samu goma ko a samu biyar ko a samu shida ko da babu mutum saboda haka yanzu mu ma abin da ya rike mana kenan a bamin da bi sai mu ga cewa mu ma yanzu wani hon ba sa muka yi in mun tashi mun tafi yanzu lokacin da je mu yayi ne muka bari mun koya a wasu karatu ko mun gina masallatai ko mun gina makaranti ko mun yi wani makamancin wanda mu ma sai mu duba mu gani domin ita kullum duniya ta jiya take ba ta jiya babu wanda zai ce ya gama shiri yanzu na ɗauki kayana na kulla kawai duk lokacin da mutane su ke a'a tun bai sani ba za su zai ke saboda haka sai mu shirya kuma mu yi kokari irin wanda din mu samu abin da muka yi Allah mu gizi da muke abu na gaba shine muna kiran yan uwa da abin da ya shafi abin da ake cewa neman sana'o'i ko neman ayyukan yi lalle wani mushin islam ya yi kurba shekara 60 da wani abu da suka wuce 60 da mu nake zama a madinatu kaula ya ce dole ne mu tashi mu nemi sana'o'in yi kai za ka rasa fasar ko ila rasa fasar wala budda lil kasbi lil ma'ash dole ne sai mun ne abin da zamu yi rayuwa da shi don mutum bai haka ba zai zama kallo alanna ka je wajen wannan ma ya baka ɗari biyu wannan ma ya baka ɗari uku wannan ya baka ɗari biyar wanda ya suka ya baka dubu ɗaya to baka da sana'a duk mutumin da yake da sana'a bare wanda ba saboda haka mu matasa ake kira wannan kira ce da ta shafi mu matasa duk zamu duk suna da sanarwoyi su ne matasa ya kwata mu sanarwoyi ne sanarwoyin yin nan kuma a cikin abubuwa guda wata za ka neme su wanda ake ce masa hikmatu ko dai ka yi irasa ko kuma ka yi kasu ko ka yi miran ko ka yi tijara hikmatu kenan a cikin wani abu ne za ka nemi abin rayuwarka wani abu ya sa kana da iko ka yi irasa shi ne ka yi noma ka nemi abin kanka in ba za ka iya ba ka yi kasu ka je ka yi tsorori ka nema shi ne na biyu in ba za ka iya ba to shi kenan ka jira a mutu a bana shi ne bai rasu kenan ana ana samu haka ko mutum ya yi ya yi shi bane ne ba mutum ya mutu a bana shi ma gado ne sai ne ba to amma na mutum shi ne tijara mutum ya yi kasuwanci ya nemi na kansa lokacin da mutum yake yin nasa na kansa ko yake neman nasa na kansa to yana da wahala wasu takalifa ne kan naka ka dinka zuwa kana neman wasu taimako-taimako a wajen mutane saboda haka muna kira a wani mu cewa lallai abin da ya shafi iktisadiya don wani bature ne kaji abin da yana shiga musulunci wa addinin musulunci babu alƙur'ani da ka ji masa alƙur'ani ya ce ba sa da take jabi ne shi zai ba mu karanta wannan aya alƙur'ani ba mu abin da baya ciki sai dai kawai don kai karatu ka bai so ba ko kai ba ka sani ba yadda abu ne kawai ba cikin musulunci aka ce akwai ya ka ji masa aya akwai za su da yashi bide ne aya da dubu aya sai aya kan kasuwanci a cikin musulunci saboda haka akwai kuma a cikin musulunci haka nan kuma ne ga sun suna kina ga makka da ko in mun alqur'ani ya yi kokari sosai ya faɗi wannan biraye a duniya guda biyu ya faɗi misra ya faɗi makka lalle kuma alqur'ani haka ne amma ya manta da babban gari guda ɗaya sai ce wata ina ne garin sai ce wata farisa sai ce wata ala wani da ta sauri ku na alfasiki ala wani da ya ce da sanu zan nuna ku garin nan alfasiki shi ne darul fasiki a kusala ko dama gari fasikai ne wani ala wani da ba ma wanda ya wata bai faɗi ba sai dai kawai in ba mu karantawa ko kuma da wucin baya saboda haka muna kira ga wajen yan uwa cewa mu kasance masu sana'a sau inda kuma kan wuri na sana'a lokacin da ka nemi sana'a kake yi to da dai gurgudu za ka rufa kanka asiri babu wani wanda zai zo ya kawo ma wani abu wanda ba shi ne ba ya ce ba kuma ka yi shi domin ana samun zarmewa idan mutum ba shi da sana'a menene zarmewa mutum ya sa ka kai wani abin da ba shi ne ba wai kana neman abinci wannan ba daidai ba ne abu na gaba kullum alƙur'ani yana ce mana wata awon alibiri wa taqwa wala ta'awanu alal ithmi wal udwan ku yi taimakekeniya kan ayyukan alkhairi kada ku yi taimakekeniya kan ayyukan sabo saboda haka wala mushin da zai yake cewa kaza ka ta'awanu alal birri wa tuqa wala ta'awanu ala jili zawaj duk taimako da za a yi a taimakekeniya kan aikin alkhairi kada a taimakekeniya kan aikin da ba na alkhairi ba wannan shi ma abin da yake da muhimmanci ne lokacin da aka taro a wuri ana bukatar taimakekeniya a same ka a ciki karka zama ba ka cikin wannan taro. Lissalani Sallama ya ce, mu ribaci abubuwa guda biyar kafin abubuwa guda biyar su same mu. Na farko ya ce shabari ka kalla harin. Mutum ya ribaci tsarabaratakar ta kafu, tsufa ta kawo shi. Duk mutumin da yake da saurayi yana da dama ya yi ayyuka da yawa wanda saurayi yake yi wanda in ya zo ma ta kama shi bane yin su ayyukan suna da yawa ayyukan ko na ibada ne ayyukan ko na taimakekeniya ne ayyukan ko na menene ma ne mu kokari mu yi domin duk wanda muke ganin sofin nan ma kama shi sun zama kama hukun nan da yana kama shi ya kara da ya kara sannan da su ma da samari ne kamar mu suna gudu da dutse da gudu suke fita amma sun dawo yanzu sai da kama wani mutum da kila yana cewa lallai duk mutumin da yake cewa shi saurayi ne ya san cewa zai tsufa domin ya ce suwa ya kama shi ga masallacin sannan ba ba ya zuwa sai ta yi jibril ya ɗauke shi a mota ya kashe masallaci ya ce zama kun ga kai na zuwa masallacin sallah kar ku ce na so ba so ba ta kama da ba na zuwa sallah ni kullum sallah ta cikin jami'i nake ga ga su kuma da sallah masallacin nake sallah saboda ka don su ba ta kama mutum ya kasance ya yi ayyuka da ke lokacin da yake saurayi bayan shi akwai abin da ake cewa a faraki ka kafa shigulika lokacin da mutum yake da faraka kafin shi gulla ta kama shi raga shi ne yanzu kana da dama a yau tsayin alheri da kai kana da sai baka sai alheri da kai ba don lokacin wani abu ya faru idan abu ya faru sai kasance ba ka da kake wallahi da da kai da na ba da guduwa a kan baya da riya to mutum yana da raga ya yi alheri kafin shi raga ta kama shi akwai gida da kamla fabrika mutumin da yake da wadata ko da hali ya yi kokari ya aiki da lokacin da yake da shi na wadatar nan kafin lokaci ya kama shi wani mutum ya je neman taimakon wurin sa ya ce wallahi da ala ne kuka tambaye da taimakon da zan ba ku amma da kuma da hali kaga gida ka kamar farika ta same shi kenan yana cikin mutane ta gace a ina mun salam ko gani ya kaumin zan gani ya kaumin sadara wa aziza kaumin zalla wa alim bayyana zuhari yana cikin su kenan abu na gaba shine sai ha kika kabila su biga mutum ya yi amfani da lafiyar su kafin rashin lafiya su same shi kana da lafiya da abin da ake so ka yi na lafiya ka yi shi rashin lafiya ta same ka Islam Islam a jiskiya da za a rinka rubuta ba da gagara aikata wannan ayyukan ne ko da baka da lafiya. Na ƙarshe shi ne a ya shiga kan lamarci. Mutum ya yi ƙoƙari ya kasance ya mori abin da ake cewa rayuwarsa kan mutuwa ta same shi. Don duk wanda muke gani din nan sun da su ko sun tafi din nan to su mata suna kan suna raye Allah ga gidi dai sa kwanan su ya kare suka tafi yanzu labarin su ake bayarwa. In mutum ya yanki mai kyau a dinga bin da labari mai kyau ya yanki mana kyau kuma ko ana kuma sai rika fadin fatu a sun koyo wannan saboda abubuwa guda biyar nan su ba suna da muhimmanci saboda ka mu dai samari kullum ana kira mu da cewa yi kokari mu dinka gamantuwa da mutane wanda suka kasance na gargari wanda suka gabace mu wala mu shirku islam da ya yi majalisun nan a kano wanda ake ce masa tantan kyauta shi ne lishubari bishubari wa shiyuki na ya maganganu da yawa kai cewa wanda ya fi kowa a cikin ku shi ne mutumin da saurayi ne yake kokari ya kamatu da sheginan ku saurayi a cikin wanda yake kokari ya kamatu da shegile ko kai kokari ya kamatu da tsofin ku shi ne mutumi mai kyau kenan shi kuma wanda ya fi kowa muni a cikin ku shi ne tsohon ku da yake so ya kamatu da ya da yara wannan abin kuma ba mai kyau ba ne a rashin ba ka kasu ni da hankin wa ba ni shabahin wa ba ni shabahin da rubuta in dai matasa suka karkata suka bar gaskiya to wani magani za ta ke sake samun gora na kore magani ba shi saurayi yana kan kaman reshe ne danne wanda ka tausa na shi abin da kake suna zai tunkuru in kuma kabari ya bushe ya zama babu yadda zai maka amfani ke saboda haka wannan shi ne bayan da za mu yi takaice magana mace karshe shi ne za mu yi magana ɗaya ko guda biyu abin da ya shafi tsakanin fili yau ba tsoron malamin su wanda zuwa kwamiti da kwamiti To, abin da ya shafi batun da kasu jiri dai kullum muna yin mai dawa cewa shi ne zakar da ake yi aiki da ake zakar da kai. Alisullah Musulun ya faranta wannan zakar ana fitarwa ne wa babba da karami ba shigo namiji ba wa koda kowa ana fitar masa wannan. Sannan ana bayan abin da ake ce masa sa'i ne. Malamai sun maganganu da yawa kan menene sa'i yanzu ka da kasance kanka a wani gari da ba sa'i ya za ka yi. Za ka ce a nemi takun hannu a takun hannu mutumin da matsakaici ne ba babban sosai ba ne kuma ba karami sosai ba ne wanda in ya diba daya biyu uku hudu shi ne tsari ko ne ɗaya ke na daidai ke da murdi daya murdi in kada guda hudu shi ne zai zama tsari to tsari ake so a fitarwa wanda ciyar da su ya kama ka yaran gidanka ne masu maka wanki ne masu maka shara ne masu maka wanke-wanke ne bayinka ne duk da wasu wanda suka rarrafe a gidanka suke cin abinci yadda su haƙƙi ne a kanka wannan su ake so a fitar musu wannan tsari ɗaya goma mutum ɗaya sannan ana so a fitar da shi ne in zai yi kwana biyu kafin sallah ko kwana uku kafin sallah duk ya halatta domin hikima fi zaman shi ne wanda za a ba shi shi ma ya murna ya farin ciki kai ya kasance ana sallah ko ana murna na dariya shi kuma yana sai a ce bai ba mai sallah gidan da kuma abinci ne ba to kaga addinin musulunci bai ce haka ba ana so a dinga fitarwa son samu kafin in kana magana kafin a daidai a fita a jam'iyyar in kabari ka daidai idi ka dawo suna wani abun sadaka su yi sadaka ce sadaka ne da sadakoki ba kai da kasu jisiri ba kamar yadda malamin a hadisi da malamin duhu suka bari da dai yake sannan an ce a bawa fakiri a bawa miskini wannan kuma malamai wasu sun yi tiyadi sun ce za a bawa mutanen nan mutum takwas da aka ce a bawa sun na masu da ba su yi kalayi mutum takwas din nan ana iya ba su amma dai an ji tabbatar da ko rinjayen da ba fakiri da miskini shi fakiri shi ne mutumin nan da bai mallaki abincin shekara ba ko da ko yana abin da ya noma ya kai nisanin da kan zani ya noma kusu biyar tun da shafi zama zaka ko to amma ya ba shi da abincin da zai kai shekara shi masa fakiri in ya fitar da wannan zaka su fitar a bashi mutum na biyu shi ne miskini shi ko mutum miskini shi ne wa ma'awatu min al-fakir shi miskini ya fi zage domin shi ne a a fara'an da ya ci man za maka rama aka ce au miskinan za mata rama miskini shi ne wanda da gidan kasa ne ne zai filin mara ma akan da yake zaune yana gida ma akan da yake zaune ko shi kuɗi ma ba shi da shi saboda miskinanci to shi aka so a bara in an same shi in ba same shi ba ba ku da kwallo suke cewa mai ba a bara da mai da kafin titir ko sai da kai limamin da suke da abinci shigar a yanzu ba su biya wanda ya yi limamin su ma su ka awo suke to kana ce ma ne ya nema limamin da kafin titir ko to suna cikin al'amiri na aliyya dama ai abin mutum da ba za ka ci a ba to wannan dai a cikin suke abu na gaba an tafi da wannan zakatin son samu kwana biyu ko kwana uku biya a lantar daga cikin al'ada ta yi kuma ana so mutum ya jera kabbarori daga zuwa har dawowa sallah din sannan ka bi ta hanyar nan za ki dawo ta wannan hanyar ka ba mutane ka sadaka ka ba wannan mutane sadaka za su ga jin wani karatu cikin karatun da wajen goyi a cikin kasa cewa dalilin da ya sa aka ce a ba da sadakoki da yawa domin su wanda ba sa samun da su gane yawan musulmi wannan layi an yan ba da sadaka wannan layi ma an yan ba da sadaka da yake da na biyu abin da zan yi so ka ji wani layi za ka ga waɗannan miskinai ne ko ko za ka go su guragu ne wasu wane ne da sauransu to wannan yana nuna ma cewa rana ma hanyar ma irin wannan taron za a yi akwai wasu da za su bi da kafar su akan dawakai akwai wasu da za su bi da akan raƙuma wasu za su bi da kafa wasu da gudu wasu a sanu sanu wani yana jari yadda kaga waɗannan ɗin ne suke tafiya haka za a tafi shi ma ranar tashi ya Allah ban gidi zamu cikin masu tafiya a karu hawa to wannan dai ina ga yana cikin abubuwan da ya kamata mu faɗi a rubuce abinda muka faɗi dai Allah ban gidi ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ban gidi gafarta mana Allah ban gidi karɓi ayyukan mu wannan baraki da ma'aikata da aka kan bayan neman karatu Allah ban gidi tabbatar da su Allah ban gidi ya ba ku sani da ayyuka wani abin da za mu yi a ikilasi a ciki babu yi lalai a wurin labu ke cinar gobina cewa ba a wasu mutane ba sai su wata allah za su wata kuma su yi shi da ikilasi saboda ka za mu dakata a nan muna yi wa duk wanda sun samu halar cewa godiya godiya ta musamman ga ga masu da islam suka tuba wani yan agaji tun daga ranar ɗaya ga watan nan har inda muke yau ba su gushe ba kullum suna zuwa allah mu ke saka musu da alkhairi su yan kwamitin tasiri su wa kuna musu godiya duk abin da kuke gani an kawo na ke tasiri da kuma sabbin tasiri na duk kwamitin ne ta samar da shi Allah ba ki zai saka musu da alheri sannan su yayi wanda kullum suke ba mu haɗin kai da goyon bayan ne wanda karfi karfi da ake duk abin da ake da izinin su ake da sanin su Allah ba ki zai zama da saka musu da alheri sannan waɗanda yayi mu ne a rubutu muna tare da su suke ta zama suna zuwa suna sai abin zama ba suna zuwa suna jin karatu ba ne suna yin dai a bada abin da ake cewa in kan wani to wani ba zai ganka yanzu ba suna zuwa su ji karatu ba a irin su malam abdullahi irin su malam musa haru irin su alhaji amiru irin su malam lami irin su malam dauda irin su malam akwai da gauzi wanda su kullum suna kuma da karatu su malam adam tun daga farawa su malam ismail tun daga ran da aka yi ɗaya ga watan nan har zuwa yanzu kullum musulmi ba suna zuwa in ga mutum bai zama yana su ne saboda haka in ba da ta zuwa wata da wa'a sai yana sai Allah shi ne Allah bai yi ya riga ya gani Allah bai san da zai to ba mu sai da kana da jawabi daga nan sai mu ba shi shi rija zai jawabi godiya za mu ba shi ma shugaban gidan Islam ko da kan gaba za mu ba wa a sai ji mala gudai ma zai jawabi za mu ba wa imam wala Ahmad limamin masallacin zuraba da shi ma zai jira ko da minti biyu za mu ba shi ma zai jira da tafsir zai jira da minti biyu kuma da limar da za mu ba mana bukari zai jira da minti biyu sai mu rufe na na a ai duk duk suwa ne ko ba wani ba wani ba wani Yawan alhamdulillah muna yi wa Allah tabaraka wa ta'ala godiya muna roƙon sa kuma ya samu cikin ainihin masu gode masa a saboda da ɗan gobe zai ƙara muna masa godiya da ya ja rayuwar mu har ya zuwa wannan wata na ramadan na wannan shekara da cikin wannan wata na sallallahu alaihi ya ce goma farko akwai rahama akwai goma na zakiya akwai gafara abubuwan da karshe akwai yan jawabin da wuta Allah samu samu dukkan wayannan alherai da Allah tabaraka ta'ala a yake ba wa bayansa
abin da zan faɗa a takaice shi ne Allah ƙara shi wa mulkin da karam duk alkhairai da muke gani muka samu a wannan anguwa to a dalilin sa ne bai wuce ba muna tare da shi Allah ƙara masa karama wanda sai buɗe malam ya yi ya jaddada ya ƙarfafa ya muhimmantar da harkar karatu harkar karatu in ka kai insha Allah za a tsira kuma ya ce zuwa da za a yi ayyukan islami mutum ya yi domin Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya kawo nan alƙairin gaba daya shi ka fara yi wa wani ya yi karatu tun da Annabi sallallahu alaihi wasallam ka ce musu yi karatu to aka zan kuma ma ban da ne sadakan gode wa Allah ta baraka ta Allah da Allah ya namu da wani kutukur a ya rayu rayuwar da ya rayu wadda suke cikin alkhairi kuma ya bar baya bayan na suka karra wanda yake suke sanar sawa wanda suke da ƙananan shekaru kamar irin musu sannan wurin da ba haka yake ba alhamdulillah yanzu Allah mai da shaka kuma a fata da ci gaba da ci gaba da ci gaba da ci gaba amma mai Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ba wuri da da za mu wa'azi ko wani abu ba duk wa'azi malam ya riga da yayi na duk abin da zai amfane mu a wannan juma'a da Allah dora masa ta cikin zuciyarsa Allah ya kara ta a kokarin binciken karatu da yake yi ba dare ba rana Allah ƙara masa maradar wannan bincike ya ƙara masa basira daga ranar tun farko da farko Ramadan har ya zuwa nan bai taɓa gushewa a wannan wuri ba kuma babu ran da ba za a samu ilimi a nan wurin ba tafsirin Qur'ani ne hadisai ne hikayoyi ne hikimomi duka mun samu a nan wuri muna fata Allah ba mu yi ko mu aiki da shi Allah saka mu da batu da kai Allah ƙara masa karama abin da ya bari Allah ya haɗa kansu kara musu da abin da ake nema na ƙari wasu ramu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah saka na kai أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد اللهم وخاتم وصلاه لا سلام عبد الرب العزيز أصل المسلم على آله وأمره وذريته الشيخين إلى بهذا المعدين والقاتل إلى درجة سائل الأنبياء صلى الله عليه وسلم عزيزون فأمنا مرسل إلى من الله إلى kamun cikin mu komai muna fara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na sanar da jira'iza akwai wanmu a da adekara bijin biyar manufi ta tattara masu rasuwa za a yi jira'izar su gobe ƙarfin goma a nan ainihin special facility su wanda ya ji a sarwa da mai jiwa Allah ya fata musa yana daga cikin wanda wannan zagayen ba za da manta da shi ba mu da wayon mu da hankalin mu muna cikin lokacin da wani yana tasiri a nan shi ake gyarawa yanzu ya gyara da su yi ko ya gyara wuta ko na mutum a wannan dalilin ne ma ya gane cin ma ya bai can to Allah ya samu da alkhairi Allah ya yi lokacin sa kuma ya yi cikin manyan mutane a kungiyar wajen rasulullahi da su shafa su kuma ya ci shiri ne a baka Allah ya sada shi da mutum Allah to alhamdulillah farko muna isar da godiya a madadin khalifa ke mahmud ya bani kusuri ya kuma ce a yi masa da godiya ga dukkan wani mahalarta wannan majalisi ne waɗanda suka zo yau gudun rufewa da waɗanda kuma aka ainihin farawa mutum daga ranar farawa har zuwa inda muke zai yanzu nan ya ce yana sa karɓuwa da alkhairi yana yi wa kowa godiya a madadin wannan gida ainihin ta'yan mutum da yaya na zaci din da ya hanzu da ruhi duka yana isa tubuti yana sanawa da alkhairi na biyu kamar yadda ke jawabin da ya ce a yi shi malam da sai ya ta faɗi ko guda biyu duka cewa ya hankalin samari wajen magana harkar tsayawa da harkar ilimi to wannan ba sai na maimaita shi ba shi ya yi mai tasiri ya riga ya fi waɗan ya ji hankalin dukkan samari da har da wanda ba samari ba ma shi ilimi dai domin da rubin ya ja baitocin nan babu wanda yake tsufawa ainihin ilimi saboda haka kowa yana neman ilimi ne a gwargwadon matsayinsa da gwargwadon irin damar da yake da ita mallan shi kama malam bello imamu isai kullum idan na je wajen zirgin cewa shi ilimi da kullum mutum zai je tambayi matsala guda daya kawai shi kenan sai gobe ya ce to iya shekara yana da matsala wajen ɗari uku da sassin ita da ba a mamaki mutum da zai je ba gobe ba zai je ba har shekara ta dawo kana nan dai zo ba ka samu ɗari uku kuma wani mutu ba kuma dai ba abin da can to wannan duka ne wani shawarar da Aisha amma duk da haka ne ba za a je da jan hankali wajen cewa kullum a ɗaya musamman da su suka mari hakika mu ne kuka fi cancanta da jan hankali ko wajen tsayawa saboda kuma ɗaukar gari din nan da yawa wasu za su kakila domin ni duk da kawai da su ba wanda gani a nan to amma bai na nan shi ainihin aikin addini ko wani irin jama'a ka gani to kowa da abin da yake ke wanda take gaya mutanen mu na kungiyar yila kullum kada ce musu ko samari dole ku yankuri ku ka kura shugabanni ko kun da ku ya taba amma zikiri yanzu ku sai kuna jira sai ku yadda kuke yin na wannan ba zai yi ba amma ba ku ba yadda kuke yi ba dole ku ne kuma yanzu zai shugabancin ba yadda ba a da ke kuna ne to kenan abin da za a yi a raka shi ne ku yadda yanzu lokacin ku ne zo ku yi ta kuka kirkira ku yi ta kuma da kuke yi nan ku yi amma kuma an zo magana shugabanci wannan ba shi dauka ya kuma za a shi kudin kudo da za ku ci amma dai za ku ba ku kudo da kuwa amma dai ba za a zo za a nemi hankali gwamnati a tana neman ba zai ga wannan to saboda haka haka addini ma haka ne babban abin da yake kawo wannan kaso wato da ci baya musamman a cikin harkokin na addini shine lokacin da aka zo da wani abu wanda kai ba za ka iya yi ba kuma wai ba za ka yadda wanda ya iya yin kuma yi ba to wannan shi ne shi ba ko shi ne matsala amma kullum ka yadda cewa wanda lokacinsa ya wuce bai yadda lokacinsa ya wuce mutum lallai ba zai yadda da ganin abin kunya kuma ba zai ba zai yadda wani zai da dama sannan kuna da lokaci idan abu ba lokacin lokacin ya wuce to kai haƙuri kuna jinin man gaba ɗaya abu da ana da cikin wajen irin wannan abin mutane sun ci shekaran jiya sun ci jiya sun ci gobe da jibi kullum su ne kafu to sun ki su ba wa ainihin wanda suke bayan su dama don su ma su ba da wanda shi da wanda ya tauye gwamnati shi da wanda ya rusa kasa gaba da yake to saboda haka kar ku bari wannan zabi alhamdulillah ya bila ga wani wa shehu kullum daga da alhamdulillah shi wani ko yana da cikin kudiyar da suke sa'a kwarai da gaske saboda ni dai na yi yawon sosai ina ga kullum wasu wanda da ke ba su ce musu a nan kowa yana da aikin da yake shi wani ko dukkan masa matakan addinin nan babu matakin da baya ciki wato shi malami ne na addini ya kai baya cikin ilimi sannan kuma shi sufi ne a bangaren su matsala alhaji ba ya lafiya su kullum muka su sai ce idan ya zo gidan wani ko sai sai ya kuka kuma shi sai ce alhamdulillah ya ce wani ko kullum da wanda kakar ma'arima yace to duk abin da yake bukata Allah ya kara wasu to ni na da aiki na wanda kuka ga wanda zai yi ba na wannan bayan in sun ja ma su yi ba to kaga kenan idan na ce kuma aikin da wasu za su yi ma dan tare kaga ba ya dace ba to kullum ku masu bi ko masu kallo ku fahimci abin yadda yake ma'ana ba ganin mu azabalin suna yi da yake wani muna tare da abin ba a wannan ba shi ne abin da yake fassara abin ba kowa yana da abin da yake da shi a bangaren kowa ba abin da dai ake so shi ne wani wasu kirasi wani wani musu gudi wani kullum magana suke na cewa kullum ka yi aiki don Allah karka da mutuwa wato wala da kuma kullum wasu na gidi karka ya saka ya bar shi dan ya riya maka ai in ba wani ne zan yi don ya sani ba ba zan yi ba kuma in wani ne yana ba a ciki wannan duba da cikin mutanen Allah Allah ba ka da su da wani kullum ka yadda kawai aiki ko za ka yi saboda Allah idan ka kauce wannan to duk abin da kai ya zama wato ka sara ba zai maka amfani ba zuwa da amfani ke sura kuna da hankali a wanda bai damu magana akwai gaskiya abin da ni wannan ba magana halika ba ne ana tashin cewa wato zabiya saboda ake tafi da zabiya ba kawai masallaci ba shi masallaci wuri ne wanda aka gina don a raya gaɓoɓi a koya wa gaɓoɓi tarbiyya mazariya wuri da zai rarrun zuciya ba da bambanci a wajen tafiyar da harkokin to abin da nake son da hankalin mu shi ne gaskiya al'amurorin da ake gudanarwa a yanzu dan ba ta karamin shekaru na nake da shi na a kusa shekara biyar ina hajji a gidan shan golaye to idan ka bi tsarin yadda lokacin da nake gushin golaye abin da yake da gushin golaye a lokacin akwai yan abubuwa na magana a fara shigo da rigingimu na wasu gulaye a cikin hankoki ɗari sai ya zama kuma a lokacin duka su manya ɗin don shi ba wani sa abu ɗin nan manya ba shi gulaye kamar kani ne ko ya fi a tare a da tun da sau da ya sauwa to amma sai zama da duk sun tafi da washi to kuma lokacin kuka taso sai na gani kuma lokacin ba ni na na shiga hanyoyin ta hanyar ba a sai na bai bayan da wadda kuma ke shawar sai wannan layi ina zuwa wajensa har na kai matsayin da ba a bai gudu ko ba ta kyau sai na kai ta kai matsayin da matar da ba za su je gunzon sai ne ma'ana yanzu na zama hajji wanda mun yi tafiye da tafiye a lokacin da yake wannan abu da nake wannan lokacin da kai ake wata bakwa ba a yi ba kisan ba mun kaman ba da jari bakwa ba shi ne karfi da hali mai shawo a lokacin sai nake ganin gaskiya tsarin da kuma muke kuka sani a lokacin na aka tsariya gaskiya su koya ko su bari ba ka abun ya canza ta za mu yi hankali ne da ladabi ba maganar shekaru ba ne ba maganar ilimi ba ne ba maganar abu ne ba da ya ce wa ne abu da rigin da jikin idan ka ce wani ne ya jagora ko ya maka a zuciyar ko bai maka samu ya dace wannan daga ka kauce ma abin to yanzu ba da shi ke faɗa kana yaƙi da hararar to da ka abinci akwai matsaloli wanda nake gani ya kamata da hankalin samari sani yanzu mai kamata ya ci jama'a zariyar nan za su a cewa na gyara mutane masu nan kuɗi ba wannan abu ba da ne da wanda wuri kamar wato wuri da na tsaye wuri da wanda duk inda ta fito idan da zariya ba inda suwan da bai je ba a duniya ɗari na ya zama da wani mutum a zaura a 2012 ya daga cikin wanda suka rasu bayan rasuwan abin nan shehu sai shehu sai nan idan suna nan kuma da gidan imamin da idan suna ce wani zane-zanen hudu na da shewa to shi wannan a dalilin da shewa ba ne da na tuba na kiriya shi wannan hussein don asali baban sa kawo shi ne hannun baban shi yau to da ya zafi sannan kuma shi gaba suna kan da shewa to da ba a biya shewa ba ya tafi shi shewa ya karfi wannan kama to sai allah ya sa masu sun duniya sosai to sai kuma allah ya sa masu talauci to bayan nan ya sa ya kuce su sai kuma ya ce ba da saura shi da dalilin da ta yaro neman sa ne shi ya fita jire la to wannan sun kusa da ya ya rasu ne wanda za ta yi wannan mutumin ya a don tuntuwa muna tsaye a bakin masallaci shehu ala ya rasu wani dan gobe nan ne mutumin da bane amma ina ga da shekara 50 kenan ko na ba ko da shi tun da suka tafi ne bai tsaka da tsaro gaba yau wanda suka tafi tare sun mutu to shi ma da ya din nan shi ke ga shi ma da ga wani babban kulawar ma da ya ne shi ma da shi sannan wani kwatar da sai ya musu izinin tafiya kaura da shi da ba da akulahi da zalin wani mai ila shi ma ya su da ba da akulahi din nan wani hajjin gidan shi tsarin shi ma ya su da akwai wani wai ba da launin kuma shi wani mutum sai wajen sun kudu da shi ba dan mutum ma su kudu su fita ko da kan kamar wannan su noma su guzu ne su dan yadda shi ke bayar da suna tafiya in su yi aiki sun samu naira goma tare to sai su ce su ajiye naira biyu da su kushe ba sai su rabin wuri ya kare ba su kan lokaci ba sai su sake wani wajen ruwa a hanya in sun samu wani goma sai su sake wani sai su cire hadiya ciwo kafin tukun su fara ci gaba da tafiya da haka su kai su ce sun iso kaula lokacin an riga an yi su sun zo an yi hijira bai wuce kamar da ta ci uku ko wasu wadawa an dawo kaula a zama da kenan su kai sabara tare da cikin jirgin nan bayan gida shi ba da wuce inda ake sallar yin sai a kunne zuwa sallar gida kuma a wannan wurin nan ne kushe sai ka jirgin ta idan suna isa wurin kamar shi ya wuta mana ɗaya na jiran su kuma a su ayi kamar da asuba da ya fito da suka yi sauran shehu suka fitar wannan kuɗi da suka kada da su mishi wani asan mushi na dariya sai ga wanda kuri yin sai tura su sun sai dai inda to daga lokacin su gama da ba su ba tarbiyya su shiga alkarar ba su zama ta karɓa musu aiki shi ba da yake sai aka ba shi aikin kula da tsara a kan gidan sayidi da shahar gidan sayidi shi aikin su gidan tsara ba ko ba zai shi ba su shi ko zalla a nan zai kula aikin sa kawai lura da an kawo abincin da wakan nan ya lura da ainihin shahar gidan sayidi shi na ake shi ita to sai da shekaru sama da talatin ya ce mini ƙarshen hidimarsa ne bayan duk sabon ya fi tafi bari ke nan da mu yanke labari imam hasan sisi lokaci ya zama shi ya zama masallaci wata ranar ya fito har ya kai shara ma a zaune ke saboda yana yin shi ki shara dukkan irin nan da masallaci sai imam ya fito ya gama lafiya da safe sai ya zo ya shi ce ba sai da iya kuka ya ga imam hasan ya ce a kan suna kuka kawai shi ya ya ke daga yau Allah ya karɓe shi وغير أن تفاكر الحرية في المحكمة لا باقي إنجز إذا كنت كلمة ذلك ولا مصمى تكلم أشياء قال يتم شيء بيدي يتم لو يصل بهذه الشيء ما لا لا يتم شيء ما لا يمكن بدون تمين لو نص ما لا يمكن كورونا شيء ما لا لا يوجد إذا الإمام يدعو كسب ديمانكا suka zara da wasu da biyu ya kashe su da yayi a nan da yake min a jirgi sai lokacin sallah sai imam ya ce ban alwala ya ce ya ce zo mi sallah a cikin jirgin suka sanar da shi da imam ainihin sun duka da yanzu jirgin suka sanar ita min to shi ma da yanzu ya ga ya ga ya ɗaura mutum kun ga cijo ne haka ita maza wani ya ga ko wanda ya ce gana ka ci mai wani lokacin da ɗaukar jabla wanda aka sauke su a gidan wani wani wani ce wani wani mutum shi wanda ke ne ɗaukar zuwa zuwa da shi wani ba da mutum ne yadda ka ci da wasu malamai da suka zo ce maka malalan mu ne a gwamnati wani kwatukur malam manzo da wani kwazailani shan yi musa na mumbi yadda aka barbara su dashi da wani kwalara da na na tubashi yadda ka tuna sun ci kwarai da gaske yadda to wannan ɗan wani kwatukur ne da da kuma yadda ai kullum ina so in tambayar ka shi kan ƴaƴan da ba na zuwa madina ne idan suna zuwa shi malam manzo cikin da ne a ranku lokacin da aka zo da harkar jama'a mutane suna kare bibi kowa yana su da kai wajen shehu ko shehu ya ba shi wani abu a hannunsa sai wani mashi mai jima ita nan aka ga wata wata za a yi har za a tafi ya ce shehu na zira su yi sosai yi a cikin bakin da aka tafi su gidan malam nan ka je ka zo min da malam ko in sai yi ne zo da wani ko ya ce ina tsaune sai shi rayu da wata haza kuwa idan ka kuma ta iyon da idan sunan da yana da wani ce wani kusa na gaje wuce ba ta iyo ni ba so shi wani mutu a wajen shi ya ce to ce za a yi kullum ba zan mata wannan to da gaskiya na da hankalin mu mu ne zai buƙaci cewa ya kamata kamar irin nan a ce zaman wazifa ma ya koya mutane ba mutum hali ya kamata yadda yake nan kan wanda za a zo a koyi da shi waziban nan zaman da muna gaje su kallon nan yake haka zaman yake ba wai ta haikulle ake yi kamar kuri ba daga ko kuma shi gaba ya gani waziba ana da su a gwamnan murabba ne don na yin mutum biyu da tsara kullum a zariyar ke zama an san wannan wanda suke fara da su san wannan amma da da ba ta ce mutum ya zo za a yi waziba ka fili ga inda zai zo shi amma zai yi wani aururi ko wai ta ce masa kashi wannan ba shi ne wani yana gina da hankali da Allah ko mu yi su bai wannan wannan wuri ne wanda ya tsaki ne don suna ta ba wuri ne nan mu da mu bi kawai to da ga ga wata mugade zo masu ladabi zo masu kokarin neman yardar Allah da ma shi da yin duwa ne ba dalilin kawo su cikin al'umma shine yanke musu dukkan ainihin ganin garu lai domin abin da yake ba da dukkan al'umma shine kullum da gawo ne sun gane kake amfani mutane to ma nan da yin kushi ne su dabarin bayyana kankan kan da mafi ne ba roƙe da hamjin wani ba zai gina da sau shi ne ma'ana da rukwai inda har mutum yana da rigar tunani amma bai wuce za a zauna a majalisa a zaki wannan a yi magana wancan kaga kenan ba gaskiya an yi tunani ba wata ba ne rigar tunani a babban manufarsa shi ne wanda zuciyarka ya zanto kai ka shiga da kanka ne kullum ma kalmar mai karo ne biyayya cewa yana cewa kullum idan mutum zama mai biyayya shi ne sa'adi duk mutumin da bai yi ba wala bi shi Sai ka komin ilimin ka inda mun kuna yi zama wanda suka yi karatu mai zurfi amma da ba su bi ba a ga barbar da su. To mun ga mutane kuma da hulai ne ba su kawai ba amma kuma ana nufi. Na ga isa ana so sai sai ali a nan gina sai ga gwamnati ina nan ba da ya yi Allah ya tsarsa ku zo ku zuku rubuta wani ba. Ba da ya yi wani so ne halin shi ko wani ya dawo halin shi kuma kula Allah ya tsarsa. Ba ku akwai da zai gane kan mala yari a jari wani to mala yari saboda hidima sai da hidima ta ba musu ma suka zama a haka yake da saboda ya hankali ya tsogo biyar da suke ba bai san ko bikin ba a ji amma mala yari yana zaka bayyana ne ya kai da sarko bi ba za ka dauka ya kan da wani cikin to a sai da ali ya zo idan sa da wannan ba wancan ba ya fito da ma'ana da rubi shi ba da mai rubi wallahi sai dai ya sai da ta can sai rika hannunsa kawai ka kuma da yake yi da musu cikin nan saboda shi shi sai da kuma bai san shi ne abin da ke wani yugar da shi ne mutum da ya zama mai ladabi mai biyayya to abin da shi sabo sai sabo ba mutum mutum da zama mai biyayya ba to gaskiya a tsamanin ba zai tafi ya tashi gari ba to da gaskiya abin gyare-gyare na zama sikiyar da muke a zariya din na abin gyara yaron shi da dole ne mu gane cewa ainihin kullum na gaba na gaba ne mai bin bayan da san da wannan wani Allah haka ba da Allah ya yi shi mai bi ne wani kuma har ta shi kiyama kullum za bi shi to kullum ba ka gane a ina kake ba to shi da kira ka shawara dole ne kullum ka fahimci kai din me yau da yanka to kuma kullum ka yadda kai mai bi ne ka jira in Allah ne ya za a bi ka sa ki Allah ya ba mu gan cewa ya ce mu dukkan sunan da suka an da wannan zafi a dukkan tawa irin su bada hali irin su bada shahibu irin su bada hali jajere irin su mara mazo duk da duk tawa waɗanda su ne ainihin mutuwa za mu ji su a wurin hakika ba za mu manta da su wajen addu'o'i na alkhairi a wanda suna da kamishin aikin da muka yi wannan zafi na alkhairi ba mu shakka suna da aikin da shi a ciki saboda su ne su karfafi halarar su na kashe duba a hannun Allah saka mu alkhairi musamman kuma shi khalifa ne shi Portugal wata rana yana ga wani yace ya yi kushi wanzo lokacin gidan shi wanzo nan akwai gada in ka tsoro kasuwan nan gada ka ta kone sai ka tsalla ka ta sai gidan shi wanzo yace to ya yi shi wanzo suka yi maganganu wannan bai da ga shi yace shi wanzo yana son ne barko kire da har ya tawo ya kusa gada shi wanzo sai ya fito da kai kira fara wannan da sai ya dawo ita da ya koma ya ce yau zai zai wato ina son maka da siya ita kai ina da zan kada yau duniya ba za ka samu yin wato sai na baka shawara ka duk matsalar da kake ciki ka haƙura da mutu tare da shi ai ba sai ka zo da yin yawon yana magana ya ba mai jibiri to da shi ba zai taɓa yin mantawa ba ba da inda ya wannan wuri ko ba ya wanda ya wanda ba to me ya kawo da shi ne biyayya sura kina da hankalin Allah zo masu biyayya zo masu ainihin ladabi masu cikin harkokin mulkin Allah sama albarka shi zai ne da ke tsayawa kan wannan aiki Allah na kuma alkhairi Allah ya kama bashi Allah ya ci gaba da buɗe basirar su a cikin harkokin addini ma alkhairin da ake samu duka cikin wannan ayyuka ne Allah ya ba mu duka ainihin wanda suka yi wani motsi a cikin gani wannan abin ya gudana Allah ya sa musu alkhairi Allah ya tsaya mana cikin dukkan shani Allah ya gama da dukkan magabatanmu kuma Allah ya ba mu kyakkyawan ƙarshe like I was well husband, now I am more to know. To shi ke nan kawai na ga ranayi a gula, ni ji gabe kuma na riga ta yi, shi ciyaman zai mana addu'a, shi ma sai ji mana tsare zai mana addu'a da zai mana kamar da shi ma ba na abu sai da wani addu'a kuma ya yi wani. Thank you. صراط الذين أنعمت shi wannan mai karatu da shi ne wanda bakin sa ba da dukkan wanda ya zo wani wuri kuma a gidan sa lafiya suna ba bukatar sa wannan tsari da wucin na kafa wani shi sallallahu alaihi wa sallam da biya ayyuka lalina wa sallallahu alaihi wa sallam iwa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam يا الله صل على سيدنا والفاتن وأول والخاتم وأتمم على سلام الملك والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله بسم الله ماشي انا ابراهيم زعما اخيرا بالله الصالح حوالين Thank you.